أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم muna magana kan ‘ya'yan kyautu jami'in lafaran kyauta da abubuwan da annabi ya lamunce muku to har muka inda ma nake cewa kuma sharar nazim rahimahullah ta'ala sannan malami mai da muridi Allah ya amsa ya nuni ila ma ya khussu bani abihi abin da yake banci ‘ya'yan ‘ya'yan wato abihi wa khasa ta qarabatihi ‘ya'yansa da waɗanda suke kuma wato zumuntarsa, wuzur ya tafi da ‘ya'yansa, faƙala sai ce ce alfi mar'atin wa rajulin ko a ita ya kyau min bani abihi zalwali, ita ‘ya'yan wannan wali ko jikokinsa Allah zai ba su ceto mutum dubu da dubu matsakanin maza da mata shawar rajulun da maza tsakanin maza da mata Allah zai ba su ceton wato irin maza da mata daga cikinsu za a ba su ceton mutane wani hadisun zarili a wannan izanu akwai sanarwa bi annahunna محتاجات للاستفاء وأنفار جماعة دماتا في ألف ألف مرأة ورجل يفار جماعة دمتي رابط سماتا دو سدو ماذا دو سدو أما يفار جماعة دا ماتا أمبتو كافين أمبت ماذا إكل بأنهن أقسم الله بأنهن توسو ماتا محتاجات للشفاعة ما سبق آتوانا إذا سيتو كما لبعضهن سوى لوننسو كما في الحديث كما يروى من حديث الوارد والنبي عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن صلى الله عليه وسلم وفي البخاري أبا البخاري أنه صلى الله عليه وسلم والآخر يقول أنه قال في الصلاة في الجنة نادوا عن الجنة فرأيت جنبا أكثر أهلها الفقراء تلقاوا كل من تقوية وعتكي وطلعت في النار نادوا وأوتاكما ورأيت زينب أكثر أهلها النساء والنسبيات ماتا قالت إحدى أمهات المؤمنين إلى الاجتماع عن النبي من الله يفتحنا يوع الجنة مثلك والسبيرة وتقوم ماتا سكفيرة تلك تنبيه وجمع يا رسول الله يا أبي هكا قال يتجي كفرهن سبب مثل تنسو قيل أكتي يكفرن بالله سنة بطل سيوه ومنجل قال yake kafirun al'ashira suna mutum tsewa abokin zamansu wato mijinsu kenan lau a hasanta ila ila hunnar dahara da za kana da mace kullum kana mata abu mai kyau kullum kana kyautata mata kullum kana kyautata maka mata matuƙar zamani sun mara ka sai an sai kuma ta ga wani abotaran da bai mata daɗi ba ka yi mata قالت ذاك جدات ما رأيت منك خيرا قط أن يسامة تندم جرى كيفا توقنا وكاين وانا أبو ميتوا فقال بطل في كنا ثم قال سنم عباد الله ما رأيت من ناقصات دين وعقل ban taɓa ganin wanda suke addininsa tawayayye ne ba hankalinsa razagge ne ba ashabar lullubin rajuli da gani ko wanda suke tafiyar da hankalin namiji alhaji ne fukaha min hunna daga cikin mata ban taɓa ganin mutanen da suke jan hankalin namiji ba wani namiji ne tafi a kan mace sau ganin masu ja ba a kan mata alat ɗaya daga cikin ne matan annabi suka ce ma ni kusa ni jini na a tuka ce wai mu masu tawayen addini to me tawayen addinin qala sai mun zala ce laysat idaku alaysat ilaysat idakuna idha hadan lam tusalli idan ɗaya daga cikin kumata suna yin haila a suna yin ashe ba ba ka yin sallah ban suna haila walam ta sun ba ta yin kuma ba ta yin azumi wanda ce ana haila ai ba azumi ba a sallah ko ka ga wannan tawaya ce a ne qalat ibti bala eh haka ne ya rasulullah qala ke ba zalika to ai wannan din minna kusana dini kunna shi sa aka ce addinin kuma tauhidin da akwai lokacin da ba za ku yi sallah ba ma azumi ba za ku yi su dawafin nan din ba za ku ba karatun qur'an nan din ba za ku yi ba قالت تلك وما نقصان عقلنا وميه ميه كما دعا كتير حنك لما ربجين قال فيتي a laysar shaharatul mar'atu mislu min shaharatul rajul shin shaidar namiji a mace kaga shaidar namiji idan ana neman a shaida ana neman mutum daya a namiji ko mutum uku to kaga mata sai an sai an ninka su to kaga anan shi ma ya nuna cewa wato hankalin kwararraje ne ku mace ɗaya ba za ta isa ta yi shaida ba qalat sai ta ce daga cikin mata annabi sai ta ce bala eh haka ne ya rasulullahi qala fa zalika mithlu qusani aqli aqli kunna to ai wannan shine sa ake ce muku masu saurayya hankali أليست شهادة المرأة شهادة المرأة مثل مثل شهادة الرجل؟ شن سيدا متي با كمر رجل في سيدا نمج با كذا إترد نمج كذا إترد بيد راتي با قال البراءة إيه قال بذلك من نقصان عقل السنة سورة سورة حرقا من حد على حديث هذا أبو قرآن سورة حقا مالا كافي قباطة في ألف ألف مرأة ورجلة ya fara gabatar da mace sannan ya fara gabatar da mutum sun kafa kowa ne bukatar ceto yasfa'u min bani abihi zalwali wato daga cikin ƴaƴan sa makusantan shosu jami za su yi ceto kamar da muka faɗa wa ma'lumun yake abin da yake sanne annaka kafa'atul akhyari ceton zababbun mutane كالأنبياء كما النباوة والمرسلين لمنزلين والملائكة لملائكو والشهداء لشهيدين والعلماء لمعلمين والأولياء لوليين والصالحين لمتعن شركي شفاعتهم شيطانك ثابتة في الشرع يا تبدأ في الشريعة النباوة سنا شيطو منزلين سنا شيطو ملائكو سنا شيطو شهيدين سنا شيطو معلمين سنا شيطو waliyai suna ceto mutanen kirki suna ceto ɗan uwa na Allah suna ceto ka gani ko to da kadan kace sai baka bukatar sai kan annabi to shi kenan zama ka ba baka daga cikin su wanda ya kore wannan da man laysa min ahliha ba ya daga cikin wanda za a ce kada to da haka wannan abu ne ta bada da shari'a qala al-laqani fi jawharatihi ibrahim al-laqani ne jawharar da yake wa ghayruhu min murtada al-akhyari يدفع كما قد جاء بالأخبار ونم من زم الله ما قوانا لقدتكم زابقكم يرددون متعني يدفع إلى ينشيتو سنع النبا زابقون سنع النبا وادم الذي لما لا يقول أسلقلكم سورن ثم إلى ينشيتو كما قد جاء بالأخبار كما يدعو أسنع حديثه وفي شرها ما يدعو أسنع ونم بيتي وغيره من طب الأخيار يدفع أما أنا غيره إن ذكر الأنبياء كما أنباوا مكتونا لكتن مصر الأخيار والمسلمين لمنغمي والملائكة لملائكة والشهداء لسبيلي والأولياء لولي والصالحين لمتانا الجربي وفي الخبر هذا أتنا حديث من الله أكثروا من الإخوان ويوى تأموان الله فإن لكل واحد منهم شفاعة يوم القيامة تأموان الله يأتيت على القيامة wani dan uwa na Allah ke yanzu ce da wata bari don babban babban su dan go wata kabar ya zo a cikin hadisi da ayi ban da annabi sallallahu alaihi wasallam qala manzo Allah yace la yadkhulanna aljannata bi shaba'ati rajulin min ummati akthara min bani tamim to wallahi kaga sai da yaran ma la yaran sai nun tawkili la yadkhulanna ite wallahi wani mutum daga cikin wani zai daga wani zai shiga aljanna da ceton wani mutum daga cikin al'umma ta wanda za su shiga aljanna sun fa bani tamimin yawa wanda wanda dalilin su man dalilin shi wannan mutum wanda zai ce zai ce mutum sama da bani bani tamimin qalu sai suka ce wa ka ya rasulullah banda kai kenan annabi wani wani ka kenan kala yake su baya eh wani ya ba ma ni ba ni ba wani ma zai ce su mutane fiye da bani da yin suna wa fi riwayatan wata riwayatin yake kuma aksar min rabi'ata wa mubar zai ce su sama da wato kabilar rabi'a da mura mubar wa qila aka ce fi hadha ar-rajuli waye wannan mutum wanda zai ce sama da wa'annan kabilu wasu malamai suka ce Usman bin Affan radiyallahu anhu shine wakilin wasu kuma suka ce ah wa waysul qarni wanda muka magana tsakanin baya وفي الخبر يا ذو أتكن الحديث أيضا بقى أنه صلى الله عليه وسلم من ذنب الله صلى الله عليه وسلم يؤتي يقال للرجل رأتي ولو متم لرجل رأتي ولو متم يا فلان يا كيواني قم كتاج فالفع كي تيتو فيقوم سيتاج فيفع للقبيلة كي قبيلة وأهل البيت كي تمتعن جدا warrajuli yace kuma wani mutum warrajulaini yace yace kuma wasu mutum biyu ala qadar amali gurgudan aikin sa gurgudan wato abin da Allah ya bashi gurgudan darajar sa za za a tsakani wani ka ce kai da to ka ce to inna kabilarka da mutanen gidanka da da mutum sai ma ko biyu an ba su ka tuce wa bil hadith ya ba tuma hadith aidan duqa الرسول الله صلى الله عليه وسلم an kafo ga annabi sallallahu alaihi wasallam yace saffo magana ce za a yi sahu yawmal qiyamati sufufa ranar qiyama za a yi sahu sahu thumma yamurru ahlul jannati in an yi sahu nan kan aljanna za su sahu ta aljanna fa yamurru rajulu ala rajuli wani mutum daga cikin wannan da za su shiga aljanna nan zai wuce ala rajuli ga wani mutum fa ya kolo sai wannan mutum a cikin taron alkiyama nan sai ya fulani ya wani a ma tazkuru shin ka manta yau matsakaita wata ran ka ce in ba ka ruwa ba ka sha a samu maka ruwa ba ka sha fa a kai duka sai na samu maka ruwa ka sha fa a kai duka turbatan na ba ka abin sha ka sha fa isu ba alawai sai eh na ko tana lallai to zo na tace ka waya murru rajulu ala rajuli wani mutum kuma zai shi ma zai wuce ga wani a wannan taron alkiyama dan zai tafi aljanna fa ya kula a cikin taron sai wani ce ya fulano ya kai wa'ali ama tazkuru yawmana wal tuka fahuran shin za ka iya tuna ba wata ran za ka alwala na ɗebo maka ruwa a buta kai alwala a wuri kaza sai ce eh ko na tuna wa isba da wuce ma sai ce kai wa yamurru rajul ala rajul wani mutum zai wuce kuma daga ga wani mutum a wannan taron na kiyama fa ya kuri sai wannan mutum yake ya fulano ya wani ama tazkur yawma ba'athani li hadati kaza shin ka manta wata ran ka aike ni zan samo maka abu kaza ko in go maka abu kaza ka tana wata bukata ka ka aike ni sai a eh na ku tana ai sai ku kai ma na tafi ka wa kaza fa zahabtu laka sai na je na biya maka wannan bukata amma sai alahu sai ku ce to da ka ci sai ce wa gairu min murtalin akhyari yasfa kama kan jaya fil akhbar wannan annabi ma wannan mafi ita ma suna yin fito a ranar kiyama suna ka hidima ga bayin Allah take da take da rana take da wato alkhairi وعن ابن مسعود رضي الله عنه عن كرب عبد الله بن مسعود الله يدرس في قوله تعالى ليوفي ليوفيهم اجورهم ويزيدهم من فضله دم الله يتكى مسلادا في قارة مسلمة لك فضلا وفللن عكت الشفاعة في طول من أوجبت له من الناس لوندا وتوتا تتوجب أكنش في من سنا إليه معروفا في سن لوندا يمس عن خير في الدنيا الدنيا لذلك مثل آدم في كمالة باس قاري ما بايا مثل آدم to me la ƙarin da zai mutu shi ne ba su ceto da duk wanda ya musu hidima sai su ba Allah ya ba shi cetonsu hadhihi al-akhbaru wa kaza duk wa'annan hadisin كلها جواب مصرحة سنة ثبت وبثبوت الشفاعة ثبتت فيه للأخيار جزاء مطلوب متهني فيما سنا إليه معروفا وأن آية متعود من شو وما صرح صرح به من الأخبار هذا أبن لك بينا لبتنين حديث بثبوت الشفاعة سوى للي كيتو ثبتت فيه من الأخيار جزاء مطلوب متهني يار بسبب القرابة zaɓaɓɓu na danginka Allah ya ba ku wani zaɓaɓɓe a cikin danginka danginku zai maka ce maka ceto kamar da maka faɗa a cikin mutanen gidansa a cikin ƙabilarsa da wani da wasu ma fi da khabar abin da ya cikin hadisi min annal hajja man zala ce wanda ya je aikin haji yusfahu za a bayi ceto fi arba'i min atin min ahli baitihi mutanen gidansa mutum ɗari hudu za a bayi za a bayi cetonsu وأن من قرأ القرآن عندكم يكرن القرآن فاستظهره يحل فيه وأهل حلاله أبن أكهنا أبن أكهلتا يهلتا wa harrama haramahu abinda aka haramta ya har qur'ani ya haramta ya haramtu yusafihu Allah Allah zai bayi jizohi asharatin min ahli baitihi na mutum goma daga cikin gidansa kullum duk mutanen gidan nasa goma da za a ba su da za a ba su cikin su wajabat lahum nar ya yi wani abu da lalle sai sun shiga wuta amma duk da haka wanda ya haddace Qur'ani ya aiki da abin da Qur'ani ya umarni ya bar abin da Qur'ani ya hani za a bayi ceton mutum goma daga cikin gidan mutanen gidan kuma mutanen wanda fa sun aikata abin da waje ba zalamu min naru lalle wuta ta wata bagare ila gairi zalika bi zuwa ga wani wannan wai za ka na alhaji mala ya ceto idan alhaji ya sau zai ceto shi musulma bi kira min al'adari a mutum goma daga cikin mutanen gidansa da muka faɗa da sababin karaba da saboda danginsa ne fala yusagharabu to ai ba za a ga rashin yiwuwar an yasru'a an yasru'a an yasru'a man atahu Allah ma alhaji abdarajat alula ba za a ga bakon abu ba ce ai bakon abu ne wanda bayan ya aikin haji kuma Allah ya bashi darajoji madaukaka ai in an ce zai yi zai yi fito ai kaga ba za a ga cewa abun bako bane tunda alhaji ma an bashi wannan fice zai ina kuma wanda bayan alhaji ne kuma ya da wata darajoji fil ma'arifati a sanin Allah wal ghayatul quswa bil ilmi ko kuma ya kai wani mataka a ilimi wal amali da aiki kaga ba mamaki dan karamatul lahu min Allah wannan karamci ne da Allah zai masa alhaji ne wali ne malami ne mai aiki da ilimi ne kaga dukkan karamomi ne wannan to da haka dan an ce za a ba shi ceto ko kuma zai yi ceto a ga gaba bai kamata a gaba a ga abin kamar abu ne wanda ba zai yi ba kuma yana shafa'a ta min hajjiyya ceton kuma da aka faɗa ta inda ceton yake wa in kana sadiqatan naqalan ko da yake ta tabbata a cikin alqur'ani da hadisi sai aidan za'idatun aqlan sai a hankali ma halatta لأن من الجائز غفران غير الكفر دم halal ne Allah yana gafarta duk abinda ba kafirci ba da kauli ta'ala inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a wa qawli inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha kagani duk abinda ba kafirci ne ba waye ba in dai saban Allah ne to Allah na iya gafarta shi kagani go wa bi sinadin lil kaba'ir tughfaru صغائر وجلوه يكفر haka mutumar ta yi idan mutum yana nisantar manya-manyan laifuffuka to ana gafarta masa ƙananan-ƙananan zunubai da yi saboda ya nisanci manya-manyan zunubai to ƙananan ma in yi sai a gafarta masa izga izin gufranu gairar kufri fala yukaffir mu'minan bil wizr idan halal ne Allah ya gafarta abin da ba kafirci ba ne don haka wala nukaffir muminan bil wizri kar mu yadda mu ga mumini musulmi yana sallah mu kafirta shi ga shi yana sallah yana azumi yana zakka yana karatun qur'ani yana sauran ayyukan alkhairi duka mu ce masa kafiri to malam na jihar da ce wala nukaffir muminan bil wizri kar mu kafirta mumini dan yana aikata wani zunubi أها الآية هذا قرشنا آية ولو لجميع كافة المسلمين وهو مذهب العشارية من أن تخلف الوحيد لا يعد نقصا بل هو من تمام الكرم سوء أشعرية ما لمن توحيدي دما تريد ما لمن توحيدي وفكت أه فأيتن الله ياتي إذا كأيكة ونجي كذا zai maka azaba to ai tunda Allah ya yi wannan alƙawari to lalle Allah sai ya cika wannan alƙawarin kuma gashi an ce Allah na gafarta yana iya yana gafarta maka zanibi to kuma hukuma fa da zai kuma zai yi ga wanda ya aikata wannan to shi su a mazhabata ash'ariyawa malaman tauhidi suka ce ah to ai dan Allah ya yi ce zai yi azaba misali da wanda ya zina to mai wanda ya zina kuma an ka ya tuba an karɓi tubansa to rashin yi masa azabar da ya alƙawarin wanda ya wannan zai yi ai ba wai tawaya ne ga Allah ba karamci ne kaga ne ko a ci aryawa kenan amma su ma turidawa fi qaulihim bi wujubi tahaqqul wa ila suka ce a a ai duk da haka dai tunda dai ya Allah ya ce sai yayi wa wanda ya abu kaza azaba sai an masa azaba ko da sai an gafarta masa din yace law bi wahidin min kulli naw'in ko da ɗaya ne daga cikin nau'o'in nau'o'in laifukan da yi ko da ɗaya ne sai an masa azaba dan zartar da wannan wa'idin da Allah ya yi amma dai al-arjah mafi rinjaye zancen shi ne mazhabar ash'ariyawa cewa takhalluful wa'idi la yu'addu naqasa bal huwa min tamamil karam Allah ya yi alƙawarin kai kaza zai maka azaba kaza inda yi ba ai ba tawaya ne a wurin Allah ba karamci ne wa qannasa al muhaqqiquna malami ma su sakan kan cewa in bayyana ala anna madhhabahum madhhabun maturida ash'ariyawa marduhun shine abin ranjaya ba a shi malamai suka tafi warajihu a wato wannan abin abin marduhi na maturida yace warajihu ma lil ash'ariyyah radiyallahu anhu amma ban ce wanda yake rajihi shine magana ash'ariyawa wato dan an bar takhallufu al-wa'id wannan ba ba za a dauke shi makufani bane wala hada kuma da ta qala fi shurb al-mahal wa zid injaz bi wa'd lil-wa'id inda al-asha'ira wala lil-maturid ولما ذكر الناظم رحمه الله قدما لم يمت مريد يبقى في الابيات اتموا ان بيت قبل هذه قبل هذه الخصائص كافون وان خا وتكي بنتكي بنت ولا ما باير درجوجي لاولاد سيدنا ان غبمه رضي الله عنه الله يرضيه وذريته لأنسى وقرابته للمنتصى وذويه لأنجل من بعد كرامة الأولياء هذا الاستنباب كرامة ولي الجائزة أقلا وأنت تهللت عنك لي الثابتة نقلا وتعنفي ما أنت تبدا عند كل سني فاضل نبيه بتقول لي تمارا مصنع لي مجلسي واتو فتاكتي وكان لسيدنا رضي الله عنه من الكرامات شوف جميع الكرامون ما لا يكاد يحصر ونبدا يكرزا وما وأشار بما لم ينوني رحمه الله تعالى الله يجب أنفع إلى بعض ذلك دعاء الرسول بتكون كرامهم في التجاري والشيء بشيء يذكر أكم عن بتعب بيان ونعم فقال زيد وكم لهذا الشيء من كرامة وكم لهذا الشيء من كرامة عادت على رجعته علامة yace wa kam da yawa da sai da hada sai min karama wannan sai cikin sai jami'a da karamomi da yawa wahiya an baka san karama ba wai al'amrun khariq lil alad abin da yake ka al'ada ghayru mustamjin lil asbab ba tare da an jingira shi ga wani dalili ba wala maqarunun bi tahdi ba a hada shi da kurewa ba kuma yujrillahu Allah yana gudanar da karama bi qudratihi da ikonsa ala yadda ba bai aure ya yi ta hannun wasu waliyansa wa khasafin da ke ɓaddattun mutanensa tarfiyatar don ɗaukakawa da himmatin da himmarsa wa izharan don bayyana wa da rukubatin da darajarsa wasu masu ji karama ba su ba su ga mutum ne daraja ba auta ani sallahu ko ɗaya da masa kira min wahadatihi daga keɓan ba su ɓacin tafsa au da anatan ko taimako ala wakatihi bisa ga lokacinsa أو زيادة كو قاري له في معرفته الإنسان أو امتحان كو جرب له في حالته الإنسان وشرطها شرط كرامة أن تظهر أذن تتابين على يد الموصوم بخير وصلاح mutum da yake kowa ya san shi da alkhairi mutum mutum kirki ne mutum ne salihi ne ai sahibul istiqamatu diniya mutum ne wanda yake an san shi a tsaye a kan addini kulawa da addini kulawa da haƙoƙi na addini lokaci na addini wa qad tazharu ala yadi abla wani lokaci karama ta bayyana da za a gan shi kamar wawa wa ko dole dole haka wala yusru fi zalika to ba a shaddanta masa wancan wannan wancan sharri da muka yi ana sharrin wato wato salaha da da khairin nisa kodin takalifi alai da wanda yake abla babu takalifi a kansa wa kaunaha kuma ita karama ta zama la tablugu ila haddin kar ta kai wani matsayin da na isa da ibnin samar da ɗali duna abin ba'u ba wa Allah ta kuna bi muharram kada kuma karama a ce an bayyana an bayyana karama amma da abin da yake haram mujma'un ala mujma'in ala tahrimi wanda kowa ya san cewa karam haram haramun ne abin to wannan ba za ta mai karama ba don mutum ce ya bari karama ya kama kuɗi a kusa to wannan abin da ya bayyana abin da yake an haɗu akan cewa haramun ne to da haka wannan wanda ya wannan ba za a ce wannan abin da ya yi karama ba ne saboda ya zo da abin da yake mujma'in ala tahrimi bi shar wa muzammul amali kai ba duka da girman lama gabaki ɗaya dai girman lamarin da annabi ya ji zubudu wa mablagal mu'jiza ita karama tana iya kai matsayin mu'jiza في جنسها جنسا وإذن على جرمنتا حتى إياء الموتى حرى يمتتي كرامة ونباهم الله الله نعيه باش كرامة زي راية متتيما وتفارق المعجزة إذا كرامة تابا بنت المعجزة في أن المعجزة إذا معجزة متحدم بها قولي النبي أجي قولي شاكي إنك إنك النبي كبير من كذا سيمن كذا أقول أنا كذا أقول to ita bambancin karama ta mu'jiza kenan da karama ita ko karama babu ta haddi a cikin ta shine bambancin wala kadalika karama ita karama ba ta haddi a cikin wa bi anna dalalati al-mu'jiza ala an-nubuwati qat'iyyatun kuma ita mu'jiza da annabawa abu ne qat'i an san dama kowane annabi ya ta shi da irin tashi mu'jiza wa sahibuha qawmi mu'jiza shine annabi kenan ya alamu ya san annahu nabiyyu shi annabi ne بخلاف الكرامة أما فأنا كتا كرامة فإن دلالتها على الولاية الذنية وتسرية وتا بس جواليتك ذنية أنا ذتن وند أهد إرون من أبا أورنك وليني أما إذا وقتك كرامة قطعية دوان أعزني أورنك عنك عن نبي كما شيء وند موجودة بين أغريش في كم سيحصل عن نبي ولا يعلم صاحبها انه ولي وان ولي كرامه da ta bayyana shi kansa ba san shi wali bane amma Allah ya bayyana da karama ta hannunsa wa kad ya'lamu zalika akan samu kuma wanda yake shi ma ya san shi wali ne kuma ya bayyana da wannan karama wani ko karama za ta iya bayyana a wurinsa shi ma kansa ba san shi wali bane alama alaihi jama'atu aimatu tariqi suka ga abinda nabi yawan tufaye suke akai wani ya sani wani bai sani ba وقد نظم بعضهم الأمر الخارق للآلة فقال ونمالمي يا واتي وإن الأمر لا من ذكي سيد العادة لا أواقع إليك إذا ما رأيت الأمر يخرق عادة فمعجزة إن النبي لنا صدر وإن بان منه قبل وصف نبوة فالإرحاس سمه تتبع القوم في العصر وإن جاء يوما من ولي فإنه الكرامة في التحقيق عند ضوء النظر وإن كان من بعض العوام صدوره فكنه حقا بالمعونة والسهر ومن فاسق إن كان وفقا مراده يسمى بالاستزاد فيما قد استقر وإلا فيدعى بالإهانة عندهم وقد تمت الأقسام عند الذي اختبر عند الذي اختبر cikin wayannan abubuwa ga su nan guda shida idan abin da ya keta al'ada tun daga annabi ya zo to wannan abin sun san mu'jiza idan kuma kafin a aiko shi annabta ne wannan abin ya bayyana da shi to wannan abin ana ce masa irhasi in kuma wali ne daga wali ne wannan abin na saba al'ada ya zo to karama ake kiranta idan kuma wasu ammawa ne ammawa ne suka bayyana irin wannan abin da ake taimaka wannan ma'una wato wannan abin taimako in kuma fasiki ne ya aka ga irin wannan abin ya zo a wurin sa to istidraji ake kiran wannan abin in ko ba haka ba to ihana ake cewa ake kiran wannan abin faqat tammatil aqsamu wannan kashe-kashe na abubuwa masu da al'ada sun shiga inda inda Allah ya khubir da wani da aka jarabce kuma annabi mu'jiza saka tana musan mu'jizan annabi irhasi kuma sun abubuwan da suka suka dinga faruwa ga annabi tun ba a aiko shi ba kamar lokacin yana yana tafiya tafiya da maisara maisara sai ga duk inda annabi ya tafi girgije ne masa inuwa kaga wannan duk ba aiko annabi ba saboda haka shi ake cewa irhad karama kuma da ita waliyai da suke bayyanawa ma'auna kuma taimako in kuma fasiki ne istidradi to da haka ita ka ita ba za a tabbatar da ba za a kira ta karama ba sai an duba wanda irin wannan abin ta ya bayyana a wurinsa idan an ganshi akan hanya ta addini yake akan salaha yake mutumin kirki ne an abu ya bayyana a wurinsa to na sai wannan abin sai mace mata karama amma idan mutum banza ne fasiki ne lalatacce ne wannan abin ya samu gare shi to sai mace wannan istigrabi ne Allah yake masa Allah ya bar shi ne kawai sai karshe karshe Allah ya kama shi idan ko aboki kuma eh shi kuma ya hana wulakantawa an ce kamar kamar mun sha faɗa a musalmatul kazzabu an ce annabi ya yi tofi a cikin rijiya ruwan zarfi sai ruwan ya zama mai daɗi sai aka gaya shi ma da ya da'awa annabta shi ma sai ce a nuna masa rijiya shi ma mai zarfi ya yi tofi to da ya je ya yi tofi a ciki sai ruwan ya kafe maimakon ya daɗi an ce kuma an kawo masa wani mai ciwon mai ido guda ɗaya ya yi tofi idan ya warke da ya yi tofi ɗayan mai ganin sai ya rufe shi ma kagar kaga wannan duk ya hana ne ko kuma an ce an kawo masa an nuna masa wata rijiya ita ma mai ruwan zarfi din da ya tofi a cikin da zai ta kafe ma gaba daya ba magana ma ruwan da ake ba to saboda haka wannan shine kashe kashen wayannan abubuwa wanda suka saba da al'ada amma kowanne da irin sunansa abinda ya zo daga annabi mu'jiza karama mu'una istidraji ko irhasi duka sunan dai الحمد لله فاتحة صلاة الفاتحة فاتحة صلاة الفاتحة ما أغلق وخاتم ما توقع حق حالي تفتح لنا بها أبواب الله تسجيل وتغرق أنه تسجيل الحمد لله رب العالمين